أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الانتظار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وكتة الباقي على ذلك إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قرب المختوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاتي ورضي الله تعالى عن قوس الأقوات قرب الأقراب فريد الدهري على الله حاتم الأسمين أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائد إلى الله شيخ إبراهيم السدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد زي رسول الله yau goma ne ko tara duniya fatina guda yau goma ga watan takwas dubu biyu da sha takwas miladiya ta annabi isa da salatu wasalam za mu ci gaba da karanta iziya insha Allah Allah ya sanya albarka ce kuma ya fahimtar da mu Allah ya isar biyayyar Mustapha sallallahu alaihi wasallam muna tambayi kenan bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على فاتح القاتل ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صفته الناس العظيم قال الشيخ تنبيها وجعل المؤذن من الاتباع أكبر وأشهد والجلالة ومن الوقف على لا إله لا إله ومن ترك إدغام جانب الجانب الرادم محمدا رسول الله ومن فتح اللام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ترك النفر بالهادي من حي على على الصلاة ومن ترك الحال من حي على الفلاح ويقول الأذان مترتلا من غير مد مفرد ولا تنقيب موقوفا غير مرابط متوالي بحيث لا يتخلله سكوت كثير ولا كلام سواء كان كلاما او ردا او غيرهما ويستحب لمن سمعه ان يحكيه الى اخر شهادتين من غير تبديع ولو كان في صلاه نافله ويشترط في المؤذن ويشترط في المؤذن شروط شروط صحه وشروط كمال وشروط الصحة أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا وشروط الكمال أن يكون عدلا عارفا بالأوقات صيتا متطهرا قائما مستقبلا القبلة إلا للإسماع إلا للإسماع وألا يكون قد صلى تلك الصلاة التي أذن لها.
نعم. تنبيه فذكرها ولأعذار المؤذن wale ya zaru na ma'azin mai kiran sallah ya kiyaye min majal bari kare yi ja ba'in Allahu akbar kare ya shaga wa ashhadu wal wa ash ashhadu ashhadu kawai wal jalal da Allah haka ومن الوقف على لا إله لا إله كتي أشهد أن لا إله إلا الله دعانا ومن ترك إدجام الدال في الرأي كمان أشهد أن محمدا من أشهد أن محمدا رسول الله كي إدجام ka shiga bidan cikin ra dar rasulullah wa min fatil lahi ashhadu anna muhammadan rasulullah wa min tarki nabiki bil hayy hayya ala salah wa min tarki lahi min hayy hayya ala salah wa yakun karkace hayya ala salah irin masu cika ƙarshen nan dai to shi ake nufi wai kun da azan muka da filan kiran kan ya zama a gere ne da rimatin mufridin ba tare da ja cikin sakaci ba wala tamfidi ko jinkiri mawqufan ana masa waqafi sayar murabi ba iradi ba mutawadi a jere bi haisu la yatahallalu sukut da gurin da ba tsaye da shi da yau magana ba zai tsaye da shi kasiran wala kasiran ko mai yawa ba wala kalaman ko kuma zance sawa'un daidai ne kana kalaman sallama ne aurar da korar au gairi ma ko wani su kamar kana ci ka tsaya a ce salamu alaikum ka ce wa alaikum salam ko kai kuma kana ci kai sallama wai sa ba an so liman sami abu ga wanda ya ji shi an yi hakkiyar wuya kwaikwayo shi ila kai da shahada kai yi zuwa ƙarshen duniyan kiran sallah min ga ya tarjihi ba tare da maimaitawa ba Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allahu akbar shiru la ilaha illallah duk ɗayan ka yi ya yi saboda walau ka ne bin salati na fi ko da kana sallar na salati da ka iya wa yau shi tara fi bin ma'azini an shartanta cikin mai kiran sallah shuruɗul sihati ya zama akwai inganci wa shuruɗul kamal akwai kuma sharaɗan kamala wa shuruɗul sihati sharaɗin inganci ko an yi kuna musulman mai kiran sallah ya zama musulmi ne zakaran namiji ba mace ba kenan baligar baligi ba yaro ba aƙilar mai hankali ba mahaukaci ba to shuruɗul kamal sharaɗin kamala an ya kuna adalan ya zama adali arifan masani da lokaci da lokaci sayidan kuma ya zama yana da murya mata da hira kuma ya zama yana da alula a nan abin da yake nufi kenan ka'iman yana tsaye mata da lallace yana kallon alƙibla illa bi isma'il أيوة سيدي الجيروة وألا يكون قد صلى تلك الصلاة كركم يضم يكرا سلم بأن يسلى تسلم معنى يا يسلم تكون لكم يضم يكرا سلم التي أذن لها وند يكرا وند يكرا إن كاي سلى تكون يكلكم لك يكرا سلم معنى ومن سلم بأي كرا نعم جيروة نعم نعم kiran sallah ba ba
na kiran sallah ba a lola eh bai bai ai gashi nan yana da cikin shuruɗul kamala ya zama yana da alura tukunna shuruɗi ne na kamala a da rashin sani wannan kuma kamar ismail wajen jiyarwa ba zai juya rabi na wasu malama shi ne illa da ismail ai ka'iman yana tsaye mustaqbilan ya ka Allahu akbar Allahu akbar al'ali tala amma yawa yana juya wannan shine da illa da istimai dan jiyarwa zai iya juyawa haka da hakan kenan na'am
sannan kuma wancan yi yani kiran sallah ba a lura.
na'am Yani ba zai zama shuruɗu kamar kiran sallah ba ne.
ايش لا مش يقول كمان Idan misali aka ce idan misali mutum ya kira sallah ba a lura zai zama a to kamar.
sallar kayi akwai na kasu amma na kamala ne babu kamala eh abin da shi dama shuruɗu siha shine to shuruɗu kamal idan ba ka samu kamar a ce annakisu sawabu to amma kuma kar a bawa da dama kai eh nakisu sawabu amma yayi yayi yayi amma bai samu kamala ba amma ba shuruɗu siha bane in inda cikin shuruɗu siha ne kaga ba musulmi ba mace ta kira sallah yaro ya kira sallah wanda bai balaga ba kaga duk wannan bai ba
wayannan da suke kiran sallah yana wannan ana tadribin su ne su kuma saboda su sani saboda gaba ana tadribi ne in kana tarbiyya ne kana tsaye ne kana sasi to shi kuma ana tadribi ne Eh, eh, shi kira sallan gaba ki ɗaya menene na sunna ne ka fahimta to amma ana son yana da ƙa'idodi kuma eh a gari kenan in gari kaf gaba ki ɗaya ba wanda ya kira sallah in an zo ya kira shiga gari ba a shiga gari sai a tsaya lokacin sallah a ji in a lokacin sallah aka duk garin ba wanda ya kira sallah za a iya faɗa wa garin da ya yi amma in an ji masallaci da ya kira sallah to shi na ɗauke wa garin shi ne farin kifaya na
فصل na الإقامة سنة أوقف من الأذان لاتصالها بالصلاة وإن تلاقى ما بينهما بطلت الإقامة واستؤذنت وقال ابن كنانة رحمه الله من تركها عبدا بطلت صلاته فالاحتياج أن يفترض أن يفترض على الاتيان بها ولا يتساهل في ذلك وهذا في حق الرجل وأما المرأة فالإقامة في حقها مستحبة ثقة وإن لم تقم فلا إثم عليها ولفظها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وماذا تملأ من إثبات الإقامة ما عدا التكبير فإنه مثنى هو المشهور فإن شفع فإن شفع فإن شفع غيره فإن شفع غير التكبير
that's you فإن شفع غير التكبير لا تجزئه الإقامة ولا يتكلم في الإقامة ولا يرد على من يسلم عليه والمسلم مخير بين أن يقوم للصلاة حال الإقامة أو بعدها
mun ci wancan kiran sallar suna ne fasul al'ikamatu sunatu shi ma ikamar suna ce a kan nan la'azani amma ya fi ƙarfi a kan kiran sallah Eh, za a iya yin sallah ba kira za a iya yin sallah ba kira sallah ba amma ikama tana da ƙarfi in ka tsallake ta kun sujudi kun shiga can kuma kuna waje kuna nesa nan kuma wajen shiga ne duk ta sa ya kai salati ka ji dalili wannan ba kiran sallah bai ka kira sallah bai za ka zo ka yi sallah a ba ka kira sallah ka shagala da wani abu ba. to amma ikama in aka yi ta ba ta da kiran sallah ba za a sake can ta yi tsawo na wayan tarafa idan mutum ya jinkiri ma bai na ma tsakanin sallah da ikama ba salatul ikama su ka gani ba ikama ta tsace wasu to ni fa sai a sake wata na wa qala ibn kinana dan kinana ya ce man taraka amdan idan mutum ya barta da gangan yana ganin ba kuma bane ba da salatu sallar mata ba ce kaga tana da ƙarfi kenan eh mu'akkadatun jiddan fal ijtihad abin da ya kewaye an yi wuta raka alal ijtihad da mutum ya kiyaye ya zo da ita wala yastahal ba a yi da sauki in ba ka zo da ita fi zalika a cikin wannan wa ga shi ya rajul amma na haƙin namiji wa mal mar'atu ita mace fa iqamatin to kaga nan akwai bambanci kenan eh akwai bambancin hukuncin iqama a kan mace da namiji kuma duk ita fa akan gudun sautin ta ne akan sautin ta ne duk aka samu wannan rukhsat wa mal mar'atu fa iqamatu ya kiya masa habatu kaga musahabi a sirran kuma akwai wa illam tuqim in ba ta yi kama ba fala yi suna alaiha babu zunubi a kanta to ana ba ta bai adalci ba ne. ya za ce wa lafazin da Allah akbar Allah akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ayyala salati ayyala salati قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا وانا سرت idan an haifi mutum kullum mauludin yula da ala illa an abawa ya hauyi da ne a wani nasara ne a wani majisa ne ko kada in aka haifi da ana kawo shi a masa me yake fara ne talƙini yake ma talƙinin nan dai wanda ake cewa ba a yi shi ba kiran sallan za ka yi a kullum shi ai talƙini yake masa ya fara da gaske iya ji أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله kalkini dai duk mutumin da yake sukan sai an baka musulunci ma sai an baka musulunci ma ka zo duniya sai an baka eh malamai kuma wadan suna cewa ai ranan akwai matar waye ta ayu aka ce wadan suke wai ba a yi masa a ranar ba ba a yi masa hudu ba a ranar ba za a yi a ranar sai su to su mutane sun wuce karatun su ba su kai ba shi abin da ya sa duk mutumin da ya zo duniya a- a jigace ke zuwa amma da yake su ba- ba karatu ba a san abin ba shi yasa ake son in mutum ya zo a bar shi ya huta tukuna shi ne dalilin kwana uku ne saboda duk abin da za a faɗa masa ya ji da kyau Eh, abin da Allah yake fara mu'amala da mutum a duniya in ya zo waje Allah mu sam'a ne ji ne yake fara to ba daga zuwan su duniya ne yake ji din kuma a kurmin arkubance yake ma tukunna waje Allah mu sam'a wal absara wal abda kalilan ma tashkuru to ranar wata ta wasu zo akan aihuwa suna magana na ce kai mutane da ganganci suke na ce ka ce ni ne na ce su an yi kwana uku amma suna da dalilin su fara sun san me ye dalilin da ya sa ake yi din ma kuma yaya mutum yake zuwa duniya baka san yadda aka yi tarkibin sa ba baka san yadda yake ɗauka ba baka san abin da yake sha ba baka san in ya zo duniya ga abin da yake ba inda za a haɗa su gaba ki ɗaya malaman su aka tare da sani in mutum baya karatun zaure irin wannan Allah yana da wahala ya sani wallahi sai dai ka ji a cikin wa'azin malaman mu. amma a malaman su Allah ba za ka yi samu saboda ba ka fi haiben shi ma a kan fito ne daga daga gina mutumin da yadda aka yi a kowane level sai ka ga kaza ne lokaci da yake kaza in yana wata kaza ga yana halayen da yake ciki in yana wata kaza ga yana halayen da yake ciki doktanci ne da sanin insan kuma sai an ji wannan hanya abin Allah zai ce da ke a yi karatun kawai wa ma zakar nahu min itradi iqamati abin da muka faɗa muka ambace shi inda kadai ta da iqama ma a datta kabira banda kabbara bayyanahu musanna shi ana yin bibiyu ne a huwal masuru shine da cin shi bayyana fa inna shafa'a ghayr takadiri la tujihu idan mutum fa in fa inna shafa'a biyu tawa ghayr takadiri ba za- ba kabbara ba la tujihu ba za ta isa masa da iqama ba wala ya takallama fi da iqamati ba a yin magana lokacin da ake iqama wala yuraddu ala man yusallimu alayhi in mutum ya maka sallama ba za ka ce wa alaikum salam ba kana iqama Ah, wa wal musalli shi mai yin sallah muhayyirun an ba shi zaɓi bayyana an ya kuma lissalati halal iqamati aw ba'da idan za ku yi sallah ana cewa Allahu akbar Allahu akbar za ka yi miƙe ba za ka yi bari kuma sai an gama ka miƙe saboda karka yi hukunci cewa lokacin da ake miƙewar illa ne ko kuma mana ta ikama yana da ni duk kana da dana za ka bari in an gama ikama ka miƙe za ka iya miƙewa kuma na cikin ikama ana ƙara allahu akbar zai ka miƙe kuma za ka iya bari sai an miƙe sai an gama ikama kuma ka tashi mutum yana da zaɓi Don kamar shi mutum wanda zai ta da ikama.
na Amma za ka yi sallah kai kadai ka zo. Za ka iya kana zanne ka ta da ikama kafin ka tashi ka ce Allah ka wuce.
a kana yunkurin tashi da kana ta da ikama an yadda sai kana yunkurin ta da ikama kai mai ta da ikama sai mu tashi mu yi sallah Allahu akbar Allahu akbar ka miƙe wannan yayi eh na kamar idan mutum ya ya yi sallah ba tare da ya tare kan ba
man tuwa ko ganganci a sahawan sai ya zo raka a ƙarshe sai ya tuna idan ya yi sallama zai mata sujjada sai ma ta zo da wannan a- a- ikama ba tana daga cikin sunna na akada ba ita kanta kamar ka ka ka bar sura ne ai ai haka su a a- a kaidar take a wajen mace shine ba komai ita kuma na ga maka dalili saboda sautin ta ne Aha. na yawa na ba komai da ya ya dai samu Eh, musamman ma an kaji da su Yawa.
to a ta yadda ya kama na na a zaunan ko a tsayen wani a tsayin yanzu Eh, amma duk lokacin da kai yunkura da kai da mai yunkuro wani lokacin duk ya halatta kuma ai. Eh, na kamar a salatiyar na wajiyawa na kamar yadda ka ce ya wajibi ne duk tsari a duk salati na da za ka sai an gama tare da kama sai lokaci imam zai fara wani jawabi da ba kuma ina da jawabi ma akan gyaran sallah a lokacin zai fara kuma sai ya ce bayan ya magana eh to da yake a cikin sallah ne ba zai zama fi shi aiwo ba eh amma kuma kasan su suna da karakaran da zai zama bidiya eh amma ba kamar a gyara sau a yi kaza a yi kaza eh, da sau da mene safu eh, safu taswif taswifin sufu ko ma cewa zalika ka faɗa ka duba wannan ba komai amma shi ma in yayi nisa to haka za su sake yi ikama eh. in kana mafrida
فصل na'am شهادة الصلاة أربعة طهارة الخبث عن الثوب والبدن والمكان ابتداء وتوابا وطهارة الحدث ابتداء وتوابا في كل صلاة ذات ركوع وسجود وغيرها وستر العورة بكثيف من فزة أيغنة وعورة الرجل من سرته إلى ركبته وعورة وعورة المرأة الحرة مع أجنبي جميع بدنها إلا الوجه والكفين واستكبار القبلة إلا الالتفات حالة الاحتلال حالة الالتحام وفي النازلة السبب المبيح للقصد للغاية ومن صلى إلى غير القبلة ناسيا فلم يعلم حتى يفارغ من صلاته أعاد أبدا وجاء في ذلك الخلاف وكذا إن كان جاهلا أو عالما
na'am kafin shara'i da sa'ati wannan su ne sharaɗan sallah ina ka tabi sharaɗi ne in baka cika shi ba wuce yawa arba'atun guda hudu ne taharatun habasi ƙarfi na jiki an sauri ƙarfin tufa wal badani da jiki wal makani da guri in aka ce ƙarfi alhabasu kamar najisa a jikin riganka alhadasu shine najisan da ke jikinka kamar baudi ko bayan gida amma idan ya zuba a cikin riganka ya zama habasu ko datti mai najasa shine habasu a bambancin su kenan an gane ko ibtida'an wa dawama daga farawanka har ka idar kar ya zama wani najasa ya same ka ko habasu ko hadasu ابتداء ودواما معنى ابتداء واخيرا شنو ودواما كفاره جمع ايه تو هكا يكي نفي وطهارة الحدث شما طهارة الحدث ابتداء ودواما قال هذا كلشي كركنا cikin sallah wani ya watsu maka fitsari kajin haka watsu maka fitsari ai yawa ka kai baka yi fitsarin ba to amma maka ko to abin da ake nufi kenan fi kulli salatin cikin kowace sallah za ka ruku'i in dai za maka ruku'i wasu sujudi da sujada a gairi da wani ta wa sutur al'aurati suturcewan al'aura dika sifin da abu mai kauri bi musalla sakin ai dalili mai kauri wa auratu rajuli ana rufe ma'ana kar ka sa kayan da za a ga al'auranka ana ganin al'auranka kasa amma share-sharen yayi yawa komai ana ganin a cikinka bai yi ba wa'auratar rajuli al'auran namiji min surratihi daga cibiya ne la rukubatai zuwa gwiwoyinsa wa'auratar mar'ati al'auran mace al-hurrati ya wato ya ba baiwa ba ka san baiwa tsaraicinta da rubanci da eh domin ka ga baiwa ba halin tarda kanta ko za su yi sallah in ta rufe kanta ana cirewa saboda a a gane baiwa ce ko a ina take saboda shi ne alama in ta rufe kanta kuma ta zama ya eh ta zama ya ba muna nufin kuma a ce gashin ba akwai dai abin da zai bambance dole a gane saboda larabawa tsarin daban da mu ai kamar hijabi baiwa ba ta sa hijabi ba ta kuma zamanin annabi babu ba hijabi ake amfani da su ko نعم من صورته إلى ركبته وأورث المرأة الحرة مع الأجنبي يتكم أ tare da ajanabi abin da ake nufi da ajanabi duk mutumin da ba muharrami ba shine ajanabi yawwa ma'ana in aka ce ajanabi ba ajanabi yanda yake kamar misali ka san wannan shi ma ba iya ganewa ba kamar matar wa da kani ba ajanabi ne a shari'a idan wa ya saki mata kan da iya aura kaga ajanabi ne to amma a shari'a mu ba a al'ada mu ba haka aka dauka ba Eh, in- zai iya sakanta tsanin ya aura a shari'a to amma a al'adar za a ce cikin makuna ta da ita eh eh na zai yana raye da za a zarge za a ce wata ƙila sun ta kana ta da ita ne amma shari'a kuma ta haramta ba amma al'ada saboda ƙarfin al'adar ma'ana guri na saboda in aka yi yakin da aka kulla to sai abin da Allah yi saboda haka to a shari'ar musulunci a ɗauki ka matarka ka ba wa ƙaninka ko ƙaninka ya ba wa matarka ku tafi ku yi tafiya haramun ne saboda zai ga wayanta a janabi ne a janabi ne amma kaga al'adar mu ba haka bane to kaga irin nan ne Allah addini zai gyara kowaye ƙanin ma in ya saki matan wani zai iya aura wamma in ya saki matan kankanin zai iya auren yana son ta to amma ka san dai akwai yaki yawa ya za a yi yaki domin duk ba ma gidan ba a ganin da ta a yi dama wata gidan suna tare da haka za a yi sarada kuma ba zai iya kwatan kansa a kai haka to saboda haka sai al'adar mu ne ki abin ga shi halal ne kowa ya san halal ne amma al'adar mu ya kiyata Amma idan misali mutum wani shi ko kanin shi ne ya rasu za a zai iya wannan duk amma ba wannan kawai misali ba zai zama ko da a ba zai zamo da wannan yakin ba ne ba zai zamo da yakin ba kamar mutuwa ne dai ya aura a yana samun haka da yawa su ba zai zama wannan yakin ba za a ce saboda ya rike ƴaƴan da kyau misali ko kuma an ga hankalinta bai kamata a bar ta eh, tana da ko gidansu masu albarka ne haka duk ana samun irin wannan
ko ka ko ya kan ne da su eh kowa ne shi ya yi a wani da ya fara da gaske a yanzu saboda al'adar ya ke da shi za ka ma kake ta yin abu a cikin saboda ba za ka ga abun yana yawan yiwuwa ba eh ko na abokanai igarin na abokanai ma igarin na abokanai wani lokaci akwai sauki bai kai dai na wa da kani ba na ajanabi kenan dalil badan ya illal waja wal kaffain sai dai fuska da kafin hannu eh shine kawai aka yadda eh illal waja wal auratul mar'ati ratna ajnabiyya yani abraniya illal waja wal kaffain sai dai fuska da tafin hannu to yanzu fuskar mu ake rufe a masu niqabi ko to gashi ne mun gane yi an yi ta rikici ko albarinsu ya kan wannan ne ya halittar su rufe fuskanta shi ne faɗinsu da bimba ai shi ne faɗa ai da ne da suka kore shi kenan akwai hukuncin da da shi aka shirya daga baya yake kai akwai takurawa jiki da yadda ba ai da ne koransu kenan ai ba ba saudiya ya rasu ba na na wannan matsala akwai wani littafi na Imam al-Qarafi na da ya tattauna ta sosai da za a same shi a cikin sana'a na akan ne
eh malamin ne ta wani abin wani ɗari ya ce ji ra'ayi na sai na ce mai kira don gamsu da irin ma'ana dalilan da ya Ya sa bayar ba.
ake- la dalilan da ya sa ake hana yin amfani da na eh shi wannan da eh, to shi gaskiya yani ya yi maganganu masu kyau sosai sosai to game da haka to in ka lura da abubuwan kowane lokaci idan aka kawo irin wannan yana munafi da da irin gurin akwai akwai fata wanda ba ta ga mai duniya ta husu bi wasu ne a gum ya yi daidai amma aka zo da shi wani gurin ba daidai ba ne Eh, ko ranar mun yi magana da shi akan mai da sake uku na ce a eh, eh, shi ne ce mamun magana da shi na ce a ba haka ba sai ce to ga lanan lahul mutahallala wal mutahallilala Mm. na ce ya za a yi shi in ka bude shi a nan to ka bude kofar zina in a wani gurin ya yi daidai to a nan zai zama fice to akwai masa'il irin haka idan ka ɗauke shi ka zo ka jefa shi a wani wuri to ka jefa fitina ne Eh, sai- misali idan mutum ya tafi kaula na yi na faɗa muku idan ka yi sallah in mutane dubu goma ne suka zo suka yi sallah mutane ɗari da wuya su tashi in kuma kaga suka tashi to irin mu ne amma su ɗan ƙasan da za su tashi ba sai sun tsaya sun yi addu'o'i tukuna kafin su tashi ba za a ce assalamu alaikum ka ga wuf wuf a yana da wahala yana da wahala in ka ga mutum ya tashi to ya canza wani guri ne ya zauna ya balance ya karanta aura da su tukuna ya tashi wannan sai ka ce musu salati goma ga annabi to mu kuma ba ka gani to to irin wa'annan abubuwan suna nan a cikin addini da ɗabi'a da yadda kuma aka tarbiyyantar da mutane
lecturer mai likafi na lecturer ce to da yake tana da karancin shekaru ta kan sa likafi za ta zo amma za ta dinga tuzo to ni na ji a to da da ɓoye zanzan da ɓoye sautin wanne ne shi ai sautin ya fi kwaɗa ya fi bala'i ai a nan gashi nan ai an ce shin menene al'auran mace al'auran ko wal auratul mar'atul hurratul ma al ajal jami'a badaniha illa banda fuska fuska ba al'aura ba ne walkan fai ne ko ba ka ko ba ka abin cewa to kuma su fuskan ake rufewa a bar- a bar sautin shi yanzu yadda mace za ta yi magana misali mace a a radio a baki ta yi magana Allah jani Allah ji karai ya ce yake cewa kar a dinga kwantiyari matan da suke zuwa wajen gasan karatun alkur'ani a dinga yin ga- a dinga yin kwantiyari ɗinsu da maza muryar su yake sa ake cewa sun cire yawa kuma wallahi na yadda da magana Eh, da murya ake aunawa mafiya yawa sai a sa mata sun fi maza ci to a sa mata da mata ma maza da maza shi muryar namiji wata kan yi shi bro a- a watsi yake misali to amma kuma ya san abu to amma an kaɗa shi da muryar mace sai a ce sai- wannan ai ta danna marja ita kuma a barta da kore ka gani akwai abubuwa da yawa gaskiya kowane abu yana buƙatuwa zuwa ga tarudduhu ila aslihi ko kuma ko kuma a da- a tsaya a kalli abin da kyau yanzu misali mu nan masu niƙaban misali ai da yawa nan kaga ya zama mana wani irin illa ma mafiya yawa ta wajen su aka samu masu cutar da al'umma to shari'a ne kaga ko ina aka kalle kawai sai aka kalle ka cikin munafiki shi kuma shebra radiyallahu ta'ala anhu, an tambaye shi kaga mu matan mu a sake suke misali fita anguwa da sauransu ba da ba haka bane da mu mun tashi mun samu iyayen mu da suka anguwa da sassafe suke tafiya wakatun gali kuma gefen hanya suke ji kawan ba yaya ba kuma ba sa dawowa cikin gida sai da magariba lokaci jijjifi dare ya yi tun matan ta fito ba a rika sake ganin ta waje in tana da biki a wani gida wannan haka muka samu iyayen to sai gashi yanzu fa yanzu fa ka je kasuwa sun fi ku- sun fi ka yawa musamman goshin sallar nan to dan tafi kaula da na ga yanayin matan su yadda suke yi wannan yana daga cikin yadda na ƙara ganin girman shi hannun mu saboda mu ba mu saba matan mu a waje ba ka tashi ka je garin kuma ka fito da zinari baka yi il baka ga wannan illa ba ne ba abin da ya shafe su da ganin matan kawai suka je suka ciro ainihin gold din da ke garin suka ce shi ma'ana shi Ibrahim wallahi wannan abin na yarda da shi hannun mu ba ɗan kaɗan ba saboda mu ba mu saba ganin mata haka ba a sake suke an tambaye shi rai ya ce mu kulle musu ba kullewan ma'ana a hinsiya muka ba kullewan ma'ana muka yi da zuciyar aka kulle aka haɗa su da Allah aka cire musu sha'awar da zai zama illa domin za ka gama ce ta kai shekara ashirin ko shekara nawa a cikin madinatu kaula amma ba za ka sami tana zama ba zai yi ba ba zai yi ba ko yana da wahala a samu to ka mu kuma ba da kullum da komai ya ake karewa to kaga kuma wannan akwai abubuwa da yawa irin wayannan saboda haka wani abu fasiru fil ardi fanziru sai ka gane waɗansu irin ahkam din waɗansu guri in kai sauri kai kai musu hari sai ka kuma abu da kake zaton ba haka bane Allah ya kiyaye idan misali ana duba maslaha na inda ana dan duba misali yanzu macen da ake ganin yani za ta iya kawo tashin hankali Na.
da mata kyawawan wannan na so misali za ta shi- za ta shiga wajen da yani ya zama dole misali za ta za ta fita da- da sauransu Na.
Duka wannan abu.
na idan ka ɗansa kama kuma akwai lokacin da eh, wannan yan boko haram ba suna wani da bala'i ya yi bala'i ba zake ba ba ba sunan ba limait ba kai kowane irin abu ai akwai mata wanda ana yin sa dan kankanin lokaci ne kuma zai sauka zai tashi akwai kuma wanda zai ɗauki shekaru yana yi akwai kuma wanda tsawon lokatai ko ina aka je sai kaga irin wannan shari'a ko bai zo irinsa daidai ba ga shi kuma shari'a ne Allah ya mana jagora na kamar a high institution da haka na sun sa da kwanan mace su ke zama na kamar suka duba cewa ai mafi yawanci ya yi musulman su shiga exam su da tsari na so amma kuma yawanci wanda suke shiga da tsari ana samun su da matsaloli da zai zama practice a wannan ko a nan ma amsata sai suka ce to tun da ba addini ba ne eh tun da cewa fuska da kuma wani duka shi ba duka shi ba addini ba eh a mafi yawancin mazhabin mu na nan kasar na to da haka su hana mata shiga da tsari da su wannan gaskiya ne ai wannan bala'in ne yasa aka ƙara ƙarfafa hukuncin ai shi ne ke gaya maka ai akwai hukuncin da yake tashi dole saboda illa kuma idan aka bari to gaskiyar lamari kai kana mu'amala da mutum ne ba ka san da wai kake ba kuma a zo kuma ana cutar da al'umma maza ma suka yi
sunusi kunne ma yayi wannan shigan ya shiga gidan gidan gwamnati tare da yan izala saboda ya gami ake kuma ya faɗa a cikin waƙansa ko ya gidan yakowa yakowa gama da ka gani to kaga filin wannan ai kaga akwai akwai ilalu ke da ko to sai a duba a gani wani abin dole Allah ya taimake mu na'am wasu kibarin kiblati da fuskantar a dole illa fi kirkita ko sai a wajen yaki a wajen yaki ba a fuskantar alƙibla ce in ta halatun iltihar wasu nafilati da na- lokacin nafila su safari a cikin tafiya mubi an halatta alƙasri da raki ko tafiya ta kasance ta ƙasar ne ga matafi shi ma ba dole sai a kalli alƙibla ba a nafila ko a yaki dama shi a yaƙi ko ina ka fuskanta za ka iya yin sallah wa man sallah ila gari qiblatin wanda ya sallah ba qibla ba na sai da masuwa falam ya alam da sani ba hatta fara da min salati har ya jama sallarsa a da abadan ya sake sallah har abada waje fi zalika khilafun akwai sabani cikin haka wanda bai sani ba ne amma kai kardado kai sahar kana ganin nan ne kai shi kenan wannan kawai rashin sani ga baki ɗaya ne amma kai ta harri babu ka ce kai ka san yanzu misali yadda muke sallah tana kana tafiya wani gari sai ga an an juya ka a ce ka kalli nan sai ka ga man ba gaskiya ba ne in kuma da za a barka kai ka ɗaya ne ba masallaci to nan za ka gani ka yi tsammanin gabas ɗinka kenan haka ne yanzu misali idan mutum ya tafi kaula nan ne gabas ɗinsu nan za ka dinga kallon to in an aka juya ka aka juya ka kai wanda za a barka daga Najeriya kake a barka ba kuwa to nan da ka duba eh haka za ka juya musamman ko da daddare ko da asuba lokacin rana bai fito ba don rana ya fito ne kuma to watakila a lokacin ne lissafi da zai canza tunda an fi yarda rana tana fitowa ta gabar ne dai na makana na wa kana wa kaza in kana jahilan haka nan in mutum jahili ne au aminan ko da gangan kawai ya canza kibla to ba zai yi ba sallah ba ta yi ba na
فصل فرائض الصلاة أربعة عشر الأولى تكبيرة الإحرام لكل مسلم ولو صار الله أكبر من غير إشبال الباء ولا يجزي غيرها من كان يحسن العربية أما أما من لا يحسنها فقيل يدخل بالنية من العدمية وقيل يدخل بلغته الثانية النية بأن يقصد بقلبه الدخول في الصلاة المعينة ويقصد- ويكون قصده مقارنا للفظ التكبير ولا يلزمه التعرض في نيته لعدد الركعات الثالثة قراءة الفاتحة على الإمام والفرد بذلك والفرد بذلك المعجمة أي المنفرد الرابعة القيام للإحرام ولقراءة الفاتحة الخامسة الركوع وأكمله أن ين- أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه وينسب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويزاكي الرجل مرفقيه عن جنبيه ولا ينجس رأسه بل يكون ظهره مستويا الثالثة السجود وصفته أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض وعقبتين وأصابع القدمين السابعة والثامنة الرفع من الركوع والسجود فإن تركه وجبت الإعادة التاسعة الجلوس للسلام قدر ما يعتدل فيه ويسلم العاشرة تسليمة التحليل وهي السلام عليكم ولا يجزئ غيرها وليس على الإمام والفرد غيرها وأما المأموم فيسلمه فيسلمها عن يمينه ثم يسلم قبالة وجهه يقصد بها الرد على الإمام ثم يسلم على يساره إن كان عليه أحد يقصد بها الرد عليه والأفضل في تسليمة الرد أن تكون بلفظ تسليمة التحليل ولا يشترط أن ينوي بسلامة الخروج من الصلاة على أحد القولين المشهورين ومقابله لا بد من ذلك وعليه يقصد الإمارة بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والمبتدين به ويقصد الفضل السلام على الملائكة الحادية عشرة الاعتدال في الفصل بين الأركان الثانية عشرة الطمأنينة في أركان الصلاة كلها قيامها وركوعها وسجودها والرفع منها وبين السجدتين والفرق بينها وبين الاعتدال أن الاعتدال في القيام مثلا انتصاب القامة والطمأنينة استقرار الأعضاء الثالثة عشرة ترتيب الأداء وهو أن يكون الإحرام قبل القراءة والقراءة قبل الركوع والركوع قبل السجود والسجود قبل السلام الرابعة عشرة الموالاة فيجب إيقاع أداء الصلاة وأركانها يلي بعضها بعضا من غير تفريق
نعم فصل تسليم فرائد الصلاة أربعة عشر فرلان صلى قوم شاهدين الأول نفر قوت كدرة الإيران كبر الحرم كذا يا بني يا كنكو يا فكدرة الإيران لكل مسلم كبر الحرم هذا بك من الصلاة ولفظها الله أكبر من غير إشباع الباقي بطرد كور رباء ولا يجزئ bai isa bai isa masa ba gaira a watanta in ka ne usul arabiya yana iya larabci da kyau amma man la yusul ha wanda bai iya larabci ba kire da kullu bin niyyati da shiga da niyya dun al ajamiyyati banda to ai to shi kana banda ajamiyyanci wa kila ya da kullu bin lugati ya shiga da kowane lugansa a sanatu na biyu an yatu niyya بأن يقصد بقلبه الدخول في الصلاة شنو يعني شجاع كان صلى المعينة wadda suke ta azahar ce ko la'asar ko magariba ita ce mu'ayyana wa yakuna qasduhu muqarinan lil lafzi takbiri na wata salatin zuhri fardun Allahu akbar shine ma'ana muqarinan bit takbiri kenan ka hada shi da kabbara wala yalzamu ata'arudu tun ya sayi da adadin raka'ati bai lizinci mutum ka ce na wata salatin zuhri raka'a hudu a bai ba ba نعم بني يدي لأربع ركعات الثالثة الثالثة نوكو قراءة الفاتحة على الإيمان والفضل متين يقرأ الفاتحة لمن ني وفضل متين آية بالذال المعجمة بالذال فضل كنا بالذال المعجمة أي المنفرد ما كان شيء شيء كذا كنا الراجعة نوكو القيام أيوة للإحرام يكبر الحرام والقراءة الفاتحة da karatun fatiha to haka ne wani karatun fatiha ce karatun fatiha alhamdulillah na biyar a ruku'u ya ruku'i ba a kuma ruhu cikar ruku'u an yana haniya mutum ya sunkuya biyar sai ya sauyi zahara ruwa unku bayan sa da wuyan sa ya daidai akwai masu ruku'u da aka kansu ya yi ƙasa a ba haka ake so ba ruku'u ana son bayan ka da wuyan ka ya daidai ne ya jeru daidai haka malamai suna cewa kamar a sa ƙwarya a bayan ka ba zai gangara ba ba zai dawo da baya ba kar ka dan tsaya ta kar kuma kai can ƙasa gangaru mustawiyar zahar wa ɗon wayan su rukubatai ya sa hannayensa a rukubatai nan gwiwoyinsa wani yana komawa can wajen dantsan kafansa ne eh nan yake rikewa kuma yau haka ya kamata na'am wa yadau kaffaihi alaihima ya dora tafukansa a kansu wa yujajir rajul murfaqai ya dan buɗe kafafuwansa kare hada waje daya mata su aka yi da su hada kafafuwansu amma maza su buɗe kafafuwansu an dabbai wala yana kisur asau kamar yin na faɗa ba kare kasar kansa bal ya kuna zaharu musawiyan ya zama bayan sa yana daidaituwa الثالثة نشرة السجود يسجد وظيفة صفة أن يمكن دفعته وأن من الأرض سجود يزمو هنشن كدقوشن كسنة كسا وركبتين دقويو ينسى وأسعد الكلمين بإن ياسم كم دقيقة إن ياسم كفنك السادئة والثامنة بقي إذا نتقص الرفع من الركوع daga kai daga ruku'i wa sujudi da dagowa daga sujudi bayan tarakahu idan yayi in yayi koton kuciya ya bari bai ba wanda batul i'adatu dole ya saki kamar mutum Allahu akbar Allahu akbar din a kasa saboda koton kuciya yake cewa go to sallah ba sai ba yawa a tashi a tunatara aljulus lissalami zama saboda sallama kadar ma ya tajiri bihi gwargwadon yadda zai daidaitu a wajen karanta tayyar wai sallama ya sallama al'ashiratu na goma taslimatu tahlili shine sallama ta fita wai assalamu alaikum ko ka ce salamun alaikum shine ka haddace alifan da lamun kenan yana salamun tanwinin yana mazaunin assalamu alaikum yawa an kaji mutum ya ce salamun alaikum to ya ce assalamu alaikum al-ma'ruf bil alif wallahi ma ka ce assalamu alaikum shine eh na wala yujzi'u karka ce salamu alaikum bai ba sai ka haddace ka haddace alif ne yawa wala yujzi'u gairuha ba za ka ce amince tabbata a gare ku shine gairu hakin ba fasar da kake nan assalamu alaikum amince tabbata a gare ku to ba za ka ce amince tabbata a gare ku ka ce ka fita daga sallah ba a gari ba assalamu alaikum wa laysa ala al-iman wal fadl ghayr da liman da mutum daya ba abin da ya cancanta sai wannan wa amma al-mamum shi mamu mai bin sallah wa yusallimu ha ala yamini zai fara yin sallama ta nan damansa su mai sallama kubalata wajen sai sallama ta gabansa ya kasir biya a radda alal imam yana nufin liman ya ce assalamu alaikum shi ma zai ce masa assalamu alaikum nan ba za ce wa alaikum assalamu ba ne a adama ko da kun gama hanya wani ya ce assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum duk ɗaya ne amma wanda ya fara ya fi kalada domin shi suna ce da kai sunan Allah. A raka su mai sallimu ala ya sari, sannan sai ya sallama ta hannun hagunsa in kana alai ahadan in akwai ɗaya ya kasir biha an radda alai yana nufin ya mayar masa assalamu alaikum da muke na ko assalamu alaikum in kana imam kai imamu kenan lima yana zaman ka to assalamu alaikum man kana ala ya sarika da shi ma ya maka sallama to kai ma zaka yi sallama wannan nan sai kai sallama raddan sai kai sallama raddan wannan sallama na daman ka shine tahlilat na khuruj min salati na'am kai kaɗai kake za ka iya haka ma duka eh duka aya ta malaika na'am wal afdalu abinda yafi na'am dan kai ka bi liman ne na'am ba wani abu gefen ka na abu idan hakan da kai eh duk yayi in ka yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yayi in ka tsaye da shi biyu yayi ka tsaye da shi ukun yayi in ka tsaye da shi a ɗaya ma yayi Eh, a wannan wa- wa- su ba suna cewa a mazhabin malikiya suke ba Eh, shi ne eh, to ka zo yanzu wannan sallama a sallah i- sallama a sallah farilla ne amma yi so ɗaya ko so biyu ko so uku ai ba farilla ba ne ɗayan ne farilla suna ne mustahabi bai wuce haka ba to akan suna mustahabi ne aka raba masallaci Eh, ya to ko da ke dari kama ba mustahabi ba ne ba ce ka shiga mustahabi ne in kana so ne ka yi in ba ka so ka tsaya wanda ya ga zai iya cire wata kayan ko da yana mustahabi abin da ka so ne to sai ya zama kuma a kansa na ce a kansa ake jari ba halin ka ce abu mustahabi a ce an yaki a kansa dai ba son zuciya ba Eh, ba a ce ba dole sai kai ba a in ka so ne kai in ka shiga ne ka shiga cikin eh, zubin farilla dole to in baka shiga kuma babu wani kuma shiga ke zama dole na kula akan hanya ai sunna ne amma in ka shiga ya zama farilla dole sai ka yi to ba kai wani ba ba ba dole amma in ka ce ka ɗauka ya zama dole ka riga ka kawai wa ufu za a hatu in al'ada kana mas'ula ba da son zuciya da son zuciya ko ya ce akwai rashin karatun ma Allah zai kiyaye
na san da kamar rashin ilimin ya Thank
malaman ai kaɗan ne ya ce malam ma ta shi mala fila kwata mun ma gona Eh, gaskiya ne ya yi sun kan ya ji haka ne jahilci Allah ya kiyaye Allah ya kare ka da wannan نعم ثم يسلم على إثاره كان على يساره وأفضل شيء كانت الرد أن تكون لك تسليمة التحليل تزمود سلم إن تفعل بسلم ولا يشترط أن يكون بسلامة الخروج بشرط أن تأتي هنا بسلامة بسلامة بين سلامة على الخروج من الصلاة على عادي القولين كما كنت يرى أن قولك هذا ما كان domin addukula ila salati bitakbirain wal khuruj minha bisalati al mashahurain wa muqabilahu abin da yake muqabilarsa la budda min dalika dole a yi haka ɗayan biyu ko da ya kasiru al-imam bisalati akan haka ne liman yake nufi da sallamarsa al-khuruja min salati tare da sallama wa salamu ala al-mala'ikati zai sallama wa mala'iku kaza in lam yakun ahadan kenan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ala man ala al mala'ikati kenan wal muqtadina bihi wa da wanda suke koyi da shi wa yasil fal assalamu ala al mala'ikati shi mai mutum dai dai sallama ne wa mala'iku kaga sannan sallama mala'iku sallama da san sallah kenan al'adatu ashara na goma sha daya al-ijtihad da daidaito fi tasdid cikin rarrabewa bayan al'arkani a tsakanin rukunin asani ya ci ashar na goma sha biyu a kuma ne na na tsuwa fi arkani sara cikin rukunin sallah kulle ha baki ɗaya da iyani ha tsayuwarta wa ruku'i ha ruku'inta wa sujudi ha da sujadarta wa raf'in ha da ɗaukowa da cikinta wa bai da sun da kai ne da tsakanin sujadarji guda biyu wani farko bai nan ma da rarraba tsakaninsu wa bai da al'itidali da daidaituwa anna al'itidal fi fiqiyas daidaituwa na cikin tsayuwa matsalar misali al'inkisabu qamatul mutum ya tsaya ne ya tsaye wa kuma ne su da nasuwa al'istikiraru shine tabbatuwa a ba da bai الثالثة من شاء أكوه ترتيب الأداء ذلك أبدا كتير وهو أن يكون الإهرام حرم قبل القراءة تلك فارد القراءة كاتين حرم والقراءة قبل الركوع كي ركوع كي ركوع كركوع كركوع فاتحة للسورة وركوع قبل السجود هكا كلمة الترتيب والسجود قبل قبل السلام السجود كاتين سلم الرابعة عشر من شهر الموالاة جيرتا فيجيب يا وجب إيقاء الأجزاء الصلاة كأوكت دكا جزءا صلى وأركانها درقننتا يليب أبوها بابا ينادي أجيري أجيري من غير تفريط المطر كبر بس نعم الحمد لله الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك Allah ya mu ikon amfani da ibada. Na, na. Da gamsu. Wata sata. Arma, salamu alaikum, na gajiya. An fito? Yaya hidimu? Allah ya ƙara imani. Eh haka, gaskiya. Allah ma kamar. sun ji aka ce malai sule da ji zafi wallahi haka